من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى أن يبث الله العرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول godiya da tattina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da aminci wasa da ganin damarsa ya ƙara ba mu dama ta dawo a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na yi na ahalin suna wani jama'a da yake unguwar kubantawa a wannan gari mai tarin albarka na tawa a wannan safiya da talata ya zamanto shidda da wata na zulhijja hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da biyar da wata na bakwai miladiyar haihuwar annabi isa idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala mai roƙo da yi wani jagoranci ci gaba da daura da aka shirya wa 'yan uwa mata wanda wannan zango ne na biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka na ta'alimu muta'allim tariqar ta'allumi wanda muna cikin babi na في بداية السبت والقدرة وقدره وترتيبه جي مكرت وصول أبيات ولد الرسوسي مكجيو تكرتا ولد أنا فسر وصول أبيات لنا سورة على الفسر تعالى السابع بالتوسل ولم يفسر شيء هكذا ما كنت لنا بكاتر تدعو به يدعو ولي فإنشيشي حين أخذ العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بعقل حميد وإذا ما حفظت شيئا أعله ثم أكله غاية التأكيد ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد وإذا ما أمنت منه فواتا فانتبه بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه اعتناء بشيء بشأن هذا المزيد ذاكر الناس في علوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد إن كتبت العلوم أنيسا حتى لا ترى غير جاهل وبديل ثم ولدمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشديد ولد أبيات tun daga bai farko asibi da ilma hikmatin mustafidi kawaimi hidima hidima ta wanda yake al mustafidi nan malamai su masa fasara guda biyu wasu ka ce al mustafidi shi ne mai neman kuɗi wanda shi ka fasara da shi a jiya wasu ka ce kuma al mustafidi a ɗaukar shi a kan ismin makul na istafada sai zama mustafidi ma'ana neman hidimar wanda yake neman ƙaruwa wanda yake neman karuwa wa abin darsa kuma ka dawwama akan darasin bi akalin hamidi da hankali abin godiya wa idza ma hafista shay'an a'iduhu idan kuma Allah ya taimake ka ka haddace wani abu na karatu to a'iduhu kana ka nemi ka karatu ثم أكده سنك تبتت دشي غاية التأكيد متقر دائر وصل متقر تبتر و كتبتر سوى كارتين يانونا متقر زونا و kuma ayyuhu sannan ka ratayar da karatun ya aka ce a rataya abin da na kada shi kana da nesa ke ko kai la ta kone ilaihi ta yadda ba za ka samu bukatuwa zuwa ga komawa gare sa ba wa ila darsihi ay ala ta'bidi kuma akan darasin karatu bibiyar karatun ala ta'bidi ka zamanto mai dawwama wa idan ma aminta minhu fuwata idan kuma ka aminta da kubcewar shi karatun da ka haddace ba ka fargabar cewa wani abu na karatun da ka haddace zai kuce maka fanta bin ba da wani shiri jadidi to ka bandama ka kuma kai gaugawa fanta bin ka bandama kuma kai gaugawa ba da bayan shi abin da ka haddace da shirin jadidi da sabon abu wanda baka buka a farin ba ma a takarari tare da ne mai karatun ma ta kaddama minhu abin da ya gabata na shi karatun da kai i'tina an bi sha'ani kana kula da sha'ani i'tina an bi sha'ani hada al-mazidi kana mai kula da sha'anin wannan tsari da kai sai ce zakirin nasa ka tunatar da mutane bil ulumi da tahya da ilmukan da Allah ya yassare maka domin ka rayu لا تكن من أولي النهى من أولي النهى ببعيد كرك زمنتو من نيسا كما أبوتا هنكلي معنى كرك ينيسا كموتا لسكسنتي ما أبوتا هنكلي أعيوا سيتي إن كتبت العلوم idan ku ka kuskura ka boye ilimin da Allah ya baka unista sai a mantar da kai jirci unista sai a manta da kai duka yana iya ɗaukar ma'anar da aka yi siga ai unista sai a mantar da kai abin da ta sani hatta la yura ghayra zahiri wa walidin har ka zamanto ba a ga ba ka ganin kowa sai jahili wanda yake kuma da kiki ko kuma ka ce hatta la yura ghayra zahiri wa walidin har ya zamanto mutane ba sa ma kallon jahili ko kuma wanda yake da kiki summa wajibta fil qiyamati nara sannan kuma a yi maka linzami wuta a ranar tashin kiyama wata lahabta fil azabi shadidi kuma a hura ka a konar da kai cikin azaba mai tsanani a gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da ku da kuma safaha ta talatin da uku inda ya ba yake cewa فقد قيل حفظ حرفين خير من سماع الذرين من قولين kiyaye mutum ya haddace harafi guda biyu shi ne mafi alkhairi gare da kuma haddace sauraron karatu guda biyu ko kuma ilimi guda biyu wani jira ce karatu amma na yi masa shi ko karatu ko kuma ko kuma ilimi za mu tashi faɗar malam da yake cewa وكان محمد بن يحيى رحمه الله تعالى إذا توجه عليه الإشكال محمد بن يحيى الله يدار مصر رحمة يا كسنتي إذا توجه عليه الإشكال idan wani abu ya rinci ko rinci ya fuskance sa yana karatu sai ya zo da wani abu wanda ya rinci ya shiga masa juna ko kuma aka yi masa tambayar da bai san ma'anarsa ko kuma ta shige masa walam ya haɗo jawabu amsar tambayar ba ta zo masa ba ya gudu sai ce ma alzamtuhu lazimin ballalci karatun ne ne kamata ba ma'ana ban ƙware ba akan wannan karatun wa ana fihi nazirun zan koje in yi bincike a cikin karatun wannan shine halin salafus salih a duk lokacin da aka musu tambaya akan ilimi idan ba su sani ba ba sa kaurin ba da amsa akan abin da ba sa da ilimi a kansu aka ce an taɓa wa imamu malik imamu darul hijira alaihi rahmatullahi ta'ala tambaya kusan tambaya arba'in aka masa cikin tambaya arba'in ya ba da amsa tambaya guda hudu ya ce talatin da shida la a'lam yake ban sani ba a ga in za a tambayi imamu malik ya ce bai sani ba domin babu aula duk ɗalibin ilimi ya kasance ta akan abin da bai sani ba to shi ma ko ya ce bai sani ba kuma la a alam shi kan shi wani ilimi ne mai gaban kansa domin ka cire wa kan kai da ta girman kai Allah ya tabbatar da mu akan bin sunan shugaban halitta mali yake cewa sai yake wa kuma kullu bi ilmin alim wa kuma kullu bi ilmin alim saman kowane ma'abuci sani akwai wanda bi sani gaban dukkanin masani to akwai ubansa a karatu akwai mahaifinsa babansa ne a wajen karatu jiya da kake ganin ka kai da karatu to baka ɗauko karatu wani ba sannan kuma duk gaba ɗaya wa ma'uditu min al-ilmi illa qalila ilmin da Allah ya yi wa duniya gaba ɗaya kaɗan malai ce wa fa'idatu mubaraka fa'idar yawan tambaya da amsa shi ne al-mubaraka a bidirar da tambaya kuma a bada amsarsa wal munazara da kuma munazara a faɗa ka faɗa ko kuma a faɗa ka fassara aqwa min fa'idatil mujarrad al-ikrar ta fa'ida kwarai da gaske bisa da abin da kawai ikirari ne mai kama ne a cikin mutum ya zauna da kara ka zauna ma'ana kai da abokanan karatu a dauko wata matsala sai a tattauna ta kowa ya kawo dalilai da hujjoji a cikin littattafai abin da ya karanta ya fi ka zauna kai kaɗai kana nemi da karatun da kai kuna fata mun fahimta malam ce an nafi haka kararu saboda a cikin mubaraha da munazara akwai nemi da karatun da mutum ya yi a baya waziyada da kuma gashi ka samu ƙarin fahimtar abin da baka fahimta ba lokacin da ake yin karatu fadalki da haƙiƙar an ce mubarak sa'a muzum ya zauna da abokin karatunsa shi mubaraha an ba da tambaya ya ba da amsa ko ya tambaya a bashi amsa na awa guda khairin takrarin shahri shine yake alkhairi wato ya fi daga mutum ya zauna ya wata guda yana murata a karatunsa shi shi kadaya walakin sai dai idan abin ya kasance za kana ma'amunsa in ya kasance tare da mutum adali wanda yake bi da kwarniya salimar ɗabi'ati wanda yake da lafiyayyar ɗabi'a wanda ɗabi'arsa mutum ne wanda ba a san shi ba da kwarniya a cikin arabutu shi ne salimar ɗabi'a wanda halayensa da karkantu ne ya ce wani iyaka malaci ka shirka wal muzakara da ma'al muta'anniti da yin muzakara da mudarasa tare da muta'anniti wata wanda ya zama to mutum mai rikici gaira mustaqim tabi wanda bai da kyakkyawan dabi'a kasirin ka da yin munazara da mubara'a tare da mutum da yake muta'anniti wanda kawai shi kusuma ɗaya yake da bukata gaira mustaqim tabi wanda bai da dabi'u da gartattu maliki ta fa inna tabi'ata mutasarriba domin dabi'a ne na soci musanna so musanna so ko to dabi'a tana na so wal akhlaq muta'addiya sannan kuma su dabi'u suna suna bazuwa a dabi'a tana bazuwa wal mujawara muta'athira shi kuma mujawara makotaka ko abokantaka mu'athira tana tana tana tasiri akan mutum ma'ana yadda kake zama da mutum in ya kasance da dabi'u masu kyawu to ana sa ran cewa kai ma za ka ɗabi'antu da ɗabi'antun sa ko mutum nawa ne mun karanto abu da rage la ta sahabar da ka salata bi halali ko mun karanto a baya to so da yawa idan mutum na da ɗabi'u da gargantu kai ke iya wato ka tsarka bismin nuri haka in ya zama to mutum mai mutumin banza bai da ɗabi'un ƙwarai kuma shi ma mutum yake yake ɗauka ɗabi'unsa yake wa shi'ir an faɗa a cikin a cikin waƙe alladhi zakarahu al-khalil bin ahmad rahimahullah wanda khalil dan ahmad Allah ya tsikansa ya faɗa fawaid kathira fa'idodi masu yawa a cikin fa'ido a waƙar da khalil dan dan ahmad al-farahidi ya faɗa akwai fa'idodi masu ɗimbin yawa wa kalifila hakikan an riga an ce al-ilmu min sharqihi na daga cikin sharqin ilimi liman kadama da duk wanda yawa ilimi hidima na daga cikin sharaɗin ilimi da duk ɗalibi ko ɗalibi da ta wa ilimi hidima an yi ja'alar nasa kulluhum kadama ya sanya dukkan mutane su zamanto masu masa hidima ma'ana idan ka yi wa ilimi hidima kai hidima wajen neman ilimin to shi ilimin zai sanya mutane su dinga maka hidima a rayuwa ina ba ta goma duk wanda yawa karatu hidima to shi ma sai karatu ya sanya ai masa ai masa hidima wa yanbaghi li talibil ilmi ya ko kamata da dalibin ilimi an ya kuna muta'ammilan ya kasance muta'ammil bi zurfafa bi lura fi jami'il awqati a cikin dukkanin lokaci cikin kowane lokaci mutum ya dinga lura fi da ƙa'iƙin ilimi a cikin zurfafan ilimi da ƙa'iƙ ya kace da ƙa'iƙ ma'ana zurfafa to cikin zurfafan ilimi mutum ya dinga lura a cikin zurfafan ilimi kada tsaya baya baya ka dinga bincike akan matsaloli akan duk abin da kuka ka dinga bincike kana yawan tambaya musamman irin wannan zamani da muke ciki na Allah ya kama da sauki ko ga maktaba shamila a hannun mutum ga maktaba waqi'iyya ga maktaba nuru mutum zai iya shiga a kwamfuta ko kuma a salula direct za ka iya shiga a google da da tambaya kuma a baka nasa kaga sai mutum ya zama duk yana bincike a cikin zurfafan wajen ilimi wa ya ta da kuma yayi kokari ya nazartu ya sabu da wani ya dinka sawa kansa bincike cikin watan watan ilimi fa inna ma tudraku da qa'il بالتأمل مالك السبيدي أنا سبيل ما تنزوفا في إلمي تحير التأمل حير لورا دزرقة النبي أسكن الأمر duk wanda yake zurfa tunani yake lura a cikin abu to zai samu abin da ake cewa da qalibul ilmi wanda za ka ga a wasu malamai da sun riga sun mutu kuma za su yi maganganu saboda Allah ya wasu da qalibul ilmi musu ga abin da suke faɗa babu su a rayu amma kuma abin yana faruwa wannan shi ake kira da qalibul ilmi wani hada qila da wannan ne aka ce ta'ammal ka riska ko kai lura kai lura tudra sai ka samu abin da eh kake kake da matar suka kai lura sai kai suka wala budda min ta'allum min ta'ammuli ba makawa ga dalibin ilimi sai yayi sai ya lura qabla kalami kafin yayi zance ana buƙatar kafin mutum yayi magana to ya lura da ya kamata ya fito ya fito a bakinsa hatta la yakuna hatta yakuna sawaban har sai abin saboda abin ya kasance daidai sawawa abin da yake daidai mafi kyau fa ina da kalama malaki kaga shi zance ita magana ka sami kamar dai ma shi da shi fala budda min taqwihi malaki ba makawa ba shakka da duk ma'albi kafin ya halba to sai ya daidaita sa بالتأمل للوراء قبل الرمي كافين يجيب أبن وتم أبن الذي يجيب كافين يجيب ماشي معنى mai halbi idan zai setin abin da zai halba da da mashinsa to yake tsayawa ya lura da kyawu ya seta abin ya daidaita ta sannan ya halba ko to haka shi ma wanda zai magana musamman ɗalibin ilimi idan za ka yi magana ka san wato ka tsaya ka zurfafa lura da bincike a cikin magana sai ka yi ta hatta ya kuna musibar har ya kasance ya samu abin da yake hari qala fi usul fiqh an bada a cikin karatu usul fiqh sun suke wani karatu ne wanda nan daga bai Allah ya za mu sanya wani abu da cikin sa wanda za mu fa'ida ki malai ce hada wannan maganar da aka yi aslun kabiru wato tushe ne mai girman gaske wa huwa an yakuna kalamul faqih munazir al munazir bil ta'ammul shine ya kasance zantan mutumin da yake masani da aka ce al faqih masani al munazir wanda yake zaunawa yana munazara a tambaye sa ya bada amsa ya tambaya a bashi amsa ko ya karanta a fassara ko a karanta masa ya fassara بالتأمل يا كما تلزمت أقول رأسك وقيل أكثر رأس الأقل jigon hankali abin da yake jagorantar hankali an ya kuna kalam kalam bil tasabbut shine zance ya kasance da tabbatuwa bil tasabbut ka hakikance keke da keke kafin ka fada wa ta'ammul wa ta'ammul da kuma lura a cikin cikin abin da za ka fada qala al-qa'ilu malaji bi fada yana cewa ni zance yana cewa وصيك في في نظم الكلام بخمسة إلى مك وصية تتم كل صار زنتين إذا أبى بهداهم إذا أبى بهداهم إلى مك وصية في نظم الكلام كل صار زنتك بخمسة كل إذا أبى بهداهم إن كنت للمس الشقيق بطيئا in ko har ka kasance wato kai mai da'a ne da wanda yake maka wasiya da tausayinka almusi wanda yake wasiya ashafiqi wanda yake tausayinka muti'an kana masa to in ka kasance muti'an lil musi shafiqi ka zama to mai tausaya wa kanka mai da'a da wanda yake maka wasiya kuma yake tausaya maka yace la tufilanna sababal kalami waqtahu kada ka kuskura ka gafanta ka shagala akan dalilin zance wai abin da zaka faɗa ne dalilin sa in babu babu dalili to kanka faɗa ba dalili sannan kuma abin da za ka faɗa za ka ba da labari to me dalilin kawo labari misali wa waqtahu sannan kuma da lokacin da ya kamata kai magana ba cikin komai ban ya kamata mutum ya magana sannan kuma in za ka ba da labari har yau a fassara ta gaba kar ka manta da lokacin da aka aikata wannan abu sai ce wal kaifa da kuma yaya wal kaifa da kuma watan yaya yaya ne abu ya kasance ko yaya ya sanya shi wal kam yaushe wa kam wal kam da kuma abin da ya shafi kam muna ta wasu ka ce kam kinnan tambaya ce nawa a yaushe kaifa yaya wal kam kuma ta tsakani ya ne al'amari ya kasance almakan da kuma gurin da abin ya kasance kuma gurin da za ka yi magana ma'ana in za ka yi magana ka lura da dalili ni ya saba yin magana lokacin da ya kamata kai magana ya ya kamata kai magana iya adadin suka ce walkan yawan maganar ka ni ya kamata kai ka faɗa a nan iya adadin maganar ka sannan kuma a ina ne ya kamata kai magana akwai wurin da bai kamata kowa ba kowa ya kamata shi magana ko da kuka da dalili suka kare saboda irin misalin mutum da yake neman husuma bari shi ne mafi alkhairi malaci jami'an baki daya التي لا تقبل صوب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا كذلك فلا a cikin a wajen sababin magana da lokaci da kuma yaya zancen yake da kuma iya adadin maganar ka da kuma gurin da za ka yi magana wai kuna mustaqilin ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance mustaqilin mai neman fa'ida fi jami'in ahwali a kowane lokaci a cikin kowane yanayi ahwalin yanayi wani auqatin lokaci idan ahwalin ta zo ita kadai sai ka fassara ta da lokaci amma idan da ahwal da auqat suka zo sai ka ce yanayi da kuma da lokaci min jami'il ashkhas da kowane mutum kaka zo na ce a kai ni wani ban saurare shi a'a ta fi wata kila ta saurare fa'idantu da fa'idantu da shi zai ne abun da kai za ka za ka kawo da shi to da yawa wani lokaci ta iya kudi da ba su dama in zai magana ko zai karatu da saurara sai ka fa'idantu da abun da kai ba ka da shi wannan ya sanya abu aso du'a ne a yayin rahmatullahi ta'ala wanda shine wanda ya kirkira ilmin nahawu wata rana wata baiwa ta zo gidansa ibar wuta ta zo gidansa ibar wuta sai ta ce a bata tana ne wuta kake so a bata sai ta yo ina wani maza wutar sai ce a kai ne akwai wutar in a dole na ga gida sai da zaki ita ba ta ba matsala na wuta sai yake kallon ta sai da ta zo ta yi haƙƙi to da ta Allah a hannun su da ɗauko garwashin da ala sai ta kakkare da mutum duk yadda yake a rayuwa za ka iya ɗaukar karatu tare da shi duk yadda mutum yake kakkare na shi shi yasa mana cikin ta kuma wajen yawaita magana ɗalibin ba a san ɗalibin bai zama tun yawaita magana suka ce duk wanda ya yawaita magana man ka tara kalamu Allah aqlu duk wanda ya cika surutu ta yana samun rarrabin hankali in ne dogon su zagarsa karar ke gudu shi da sauran hankali ba malai ke cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa alhikmatu dallatul mu'min ita hikima wato kayan kayan tijiya ne ya ce dalla abin da ya bace abin da ake nema shine dalla to alhikmatu dallatul mu'min ita hikima kayan tijiya ne da mai imani aina ma wajadaha akhadaha duk inda ya tarar da ita to dokar da yake yanzu shi take misali sai kai da miliyan guda sama hanya sai maki yin kai sinta sai kuma ya zama da yaƙi da sai da zama baka zuwa ka hausa da yana maki yanka in kai da gaya duk inda yake za ka zuka za ka zuka mafo wani wakila aka ce hukuma safa ka riƙi abin da ya tsarkaka ko ya tsarkaka wada a kano wada a ma kadura kuma kamar abin da ya gurmata in za ka ɗauka ka ɗauki abin da yake tsarkarce abu mai kyawu kamar abin da yake gurbatacce ma kadura abin da ya gurbace wa sami'tu shaykh al-imama al-ustad Fakhruddin al-Kashani rahimahullahu ta'ala yace naji babban malami shugaba wanda yake malami ne Fakhruddin al-Kashani Allah ya ji kansa yana cewa يقول لنا سوى كانت لي كانت جارية أبي يوسف ku yangar abu yusuf ta kasance rahimahullahu allah ya kansa amalatan inda muhammad amana ku muhammad alaihi alaihi kansa bai ma'ana na ga wasu alfafai amana wasu kuma amana an bi ka kamar a ba mutum ajiyar sai a kai ka a kai mutum ya aji fakala da haɗu muhammad to an kai ta gun muhammad a matsayin ajiya a wajen a matsayin amana sai ya ce da ita hal ta fazi na fi hadal waqti min abi yusuf fi fiqhi shay'a shin kin rike eh fi hadal waqti a wannan lokaci daga abu yusuf na wani abu da fikinsa a iya zamanki da abu yusuf a iya zamanki da abu yusuf shin kin rike wani abu na fikihu wanda kike wanda za ki ƙara da daga shi qalat sai kace la a'a illa annahu kana yuqarrir sai dai shi ya kasance yana nemi dawa ko ya kuli yana cewa sahmud dawri saqitun sahmud dawri saqitun wannan kalmar kalma ce da malaman gado suke yawan amfani da idan ka ji an ce as-sahmu ala a ga a karatu galiban a wajen gado to ana nufin wato mashin da mutum zai doka sai a ce misali mutum ya mutu mutum ya mutu ya bar matarsa da ɗan ɗa masu yanzu ya mutu ya bar matarsa da ɗa guda da mahaifiya da babansa kaga ya rage wajen ashab ita matar tana da ɗaya cikin takwas uba na da ɗaya cikin shidda uwa na da ɗaya cikin shidda iya suna da ɗanɗan duk abin da ya saura nasu ne to idan za a raba matsalar sai a ce misali za a kasa ko ya zama to kashi kashi biyu ko kuma a tafi kashi shidda ko sha biyu to in aka zo daidai ba samu rikici cikin matsalar ba sai su ce sahabu dawun sa'id ma'ana zagayen zagayen wanda aka filashin mashin wanda aka zagaya ya faɗi ba a bukatar sai an dogon bincike a cikin matsala ba sai mutum ya wahala ba fa hasiba zalika min hasibi kokari kiyaye wannan daga wajen da wa kanat mas'alatu mushkilatan ala muhammad yace wannan matsalar ta zamanto tana damuwar shi matsalar tana damuwar sa shi bai sai da ake yi ba da ka kwatanta ba ya gane wannan karatun sai ya rike fartaba ishkalu bi hadhihi kalma sai damuwar sa tafi dalilin wannan kalma fa alima anna al-istifadata mumkinatun min kulli ahadin sai ya gane cewa fa'idantuwa mutum ya fa'idantu to tana iya zama daga kowane mutum daga kowa ma za ka iya fa'idantuwa da shi wani hada kala abu yusuf rahimahullah ta'ala da wannan ne abu yusuf allah ya kansa yake cewa hina qila lahu lokacin da aka ce masa bima adrakta al-ilma da ne ka samu ilimi da aka kai su ilimi ka tara ilimi mai yawa qala sai ce mastan mastan kaftu min al-istifadati shay'a ban taba watan ban taba gushewa ban taba gushe ma ba ban taba ki istifada ba abada istinkaf shine kiyawa to ban taba musu ba ni ki in ki wata fa'ida har abada ina ba san da yake kamar da Allah ya masar kafal wa masihu an yakuna abdan lillah annabi ya san zai zai kasance wa Allah ko to masar kaftu min al-istifada da shi'a ban taba kin fa'idantuwa da wani abu har abada wa ma fahimta bil ifadati kun ban taba ruwa fa'idantarwa ba ni ban taba in ki karɓar fa'idar kowa ba sannan kuma ban zama to mai ruwa yin fa'ida ma'ana in karantar da al'umma domin shi ba ilimi lokacin da kake bayar da shi lokacin da kimi da ke karuwa a matsayin muraja wani karatu masu kasar littafi so goma amma lokacin da ka kake karantar da shi sai ka fahimci abin da lokacin da malam ke makarantu ka gane shi ba ku da wannan ba wannan sai karatu ko مالك قيل أكت ابن عباس رضي الله عنه فأبقى عباس ألا يقال مسير الله صحابي النبي محمد يتي رضي الله عنهما ألا يقال مسير الله سبيل شيدما شيدما عباس بما أدركت العلم أكت إذا شيدني كسام علمي إذا أكت تارك علمي قال بلسان سؤول يتي هل شيدي يوم تنبيا هل شيدي أبوش يوم تنبيا duk in na ji abin da ban sani ba ko na ga abin da ban sani ba to ban tsayawa in yi wasa zan tambaya da me muke sa wa qalbin aqum da kuma zuciya ne hankaltar abin da ake karantar da ita duk abin da ake yin karatu a kan sai na hankalta wa inna ma sumiya talibul ilmi ma taqul yace da wannan yasa aka suna wa talibin ilimi a zamanin baya duk idan da talibin ilimi sai a ce masa ma taqulu sunan talibin ilimi ne me zaka ci yadda ka san yanzu mutum ya ga wa'azi yana kawo su kalmomi sai da ana kiran shi da da wannan da wannan kalmar ko da shekarun bayan ni wani malami garin nan daga ya ce haddasa na ƙarshe mun fahimta saboda yana yawan kawo haddasa ya karanto haddasa na haddasa na to a da a zamanin baya da an ɗalibin ilimi ko su rashin mata kudu me za ka ci mun fahimta likatarar ma ma kanu ya kuna fi zamanin awal saboda abinda suke yawan faɗa a zamanin farko ma ta kuna fi hadhihi mas'ala in zaka ci a wannan mas'ala shi da bin ilimi da an tashi ba a bari ne tambaya ake shi in da kace kankana in da kace kankana wa inna ma tafaqqa wa inna ma tafaqqaha abu hanifata malci haqiqin abu hanifata ya ya ya qaru ya ne bi ilimin fiqh ne rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa bi kasratil mubaraha saboda yawan tambaya shine yawan tambaya shine mubaraha ka yi tambaya a bada amsa ya kasance yana yawan jewa tambaya wal muzakara yana yawan bincike yana yawan muraja'a fi dukani ya shagonsa hina kana bazzazan lokacin da kasance mai yi da mai sai da yadi da kafa bazzaz wanda yake sai da tc haka da da shaddodi da aka fashar cewa bazzaz abuwa da faɗin kasuwa ne yana sai da tufafi kuma ya musu gobe ya shirya sayar wannan aiki shi kenan da ya ga ba ƙarin ne kuɗi ba ne da ya gano cewa sha da bukatar kasuwanci bai yi kuɗi sai ya ajiye bai makaranta sai kuma sai ya tara karatu har ya zama to babban malami a cikin malamai wa bi hada to da wannan ne yu'lamu ake yu'lamu ake sani anna tahsil al-ilm cewa samun ilimi wal fiqh da kuma fahimta yashtari ma al-kasb yana haduwa tare da neman kuɗi ba shi mutum ya ce a wai neman kuɗi da kasu karatu ba shi ƙarya ne neman kuɗi da karatu ko ya fi daɗi in ana neman kuɗi ana karatu ya yi daɗi amma a zauna karatu shi kaɗai za a yi da wahala za a yi amma in aka haɗa biyu sun ga mutum ya ya wata wannan shi zai sanya mutum sai ka yi abokan ba tare da ka ka damu ba wani lokaci ɗalibin ilimin da bai neman kuɗi sai littafin da zai karatu ya gagare shi sai ka da an samu matsala ko sai ya zai ya kashe kashe da murya kuma a sai masa littafi amma yana da kuɗinsa sai ya fitar da sai da kada watan ya wani kasar murya ba malin yake cewa wa kana abu hafs kabir rahimahullahu ta'ala abu hafs babba ya kasance Allah ya cikarsa ya tasibu wa yukabir yana neman kuɗi ko yana mai da karatu ana neman kuɗi a gari ba fi da gida karatu kuma ga kuɗi fa in kana labudda li talib al-ilm min al-kasb in in har ya kasance ba makawa da ɗalibin ilimi sai ya nemi kuɗin لدفعك إياله بين يد إيالته وغيره من ونسته فليكتسب يجيه إمام وليكبر كما يجيه من الثلاثين وللذاكر يوم مذاكرة يمانة ولا يكسب كم يتاهي الونش وليس لصحيح البلد والعقل أذر من الجبار والأذر لمتمي لا ينزكي كما لا ينعقدي في ترك التعلم والتفقه أو بل نيم علمي لكم نيم فإنك باب شيء ba a musulunci babu uzuri ga duk mutum wanda ke da lafiyayyen jiki kuma yake da lafiyayyen hankali ya zauna baya zuwa karatu wato kuma yana yana neman fahimta ashe idan ka ga mutum ko ka ga mace tana zaune ba ta karatu kuma hankali tana zaune a mazabtar mai lafiya da mai hankali to a maganar malam yana fassara cewa ba ta da hankali ko kuma babu lafiya a tattar da ita fa innahu la yakunu afqara min abi abi yusuf sai duk talaucin ka duk talaucin ɗalibi ba zai kai talaucin abu yusuf ba sahibin abu wannan abu hanifa rahimahullah ta'ala shi talaka ne walam min na'ahu zalika min tafaqu duk da talaucin sa amma hakan bai hana masa yaje yin karatu duk ba yayin da sai a cikin addini faman kana lahu malu kathirun to duk wanda ya zama to kuma shi da kuɗi mai yawa fa ni'mal malu salihu da rajul salih madalla da kuɗi na gartattu kuɗin kirki da mutumin kirki al-musarif al-musarif ba al-musarif almu in aka ce almusarif wanda ake juyar da su wanda ake juyar da su ta farkin Allah kuma almusarif wanda yake juyar da kudinsa ta hanyar Allah fi tariqi ilmi a cikin hanyar neman ilimi madalla da kudi da kudi masu albarka da mutum mai daɗi albarka wanda yake sanya kudin a cikin watan hanyar ilimi ila aka ce ya alimi ga wani malami bima adabta ilmi akramaka Allah a ba mu sirri sirri ya aka ka tare karatu kare ce bi adab khaniyin na tare ilimi ne ta babana mawadaci ta hanyar uba mawadaci kamar ya ce da annahu kana yastaniqu bihi ahlul ilm ya kasance yana tallafa wa malamai da wannan kudin yace ni ba yastaniqu tallafawa yastaniqu yana tallafawa ya kasance yana tallafawa ma'abuta ilimi da wannan kudin wal fadl da ma'abuta farala ina ba ta mafahimta to shi ta hanyar babar shi samu karatu babar shi ke taimaka wa malamai da ma'abuta farala wannan ya sanya sai ya samu karatu su malamu suka jawo shi da jiki har ya yi karatu ya ce fa inna hu sababun ziyara ila ilmi kudi tikar kudi sababi ne na karuwar ilimi sababi ne na karuwar na karuwar ilimi ya ce da an da shukru ala ni'mat al-aqli saboda ni'im godiya ce akan ni'ima ta hankali wal ilmi da kuma ilimi wa huwa sababun ziyara ko shi ke sanya Allah ya ƙara albarka a kudi ma'ana idan mutum yana sanya kuɗi shi a harkar karatu to ba zai tozarta ba Allah yana ƙara albarka a karatunsa in shi ɗan karatu ne sannan kuma in shi ɗan kasuwa ne Allah yana ƙara albarka a kasuwancinsa amma da yake sun naƙala Abu Hanifa rahimahullah Imam Abu Hanifa Allah ya kansa yana cewa inna ma adabtu al-ilm bil hamdi wa shukr yace hadidan na samu wannan ilimin ne ta hanyar yi wa Allah godiya da yaba Allah subhanahu wa ta'ala fa kullama fahimtu shay'an duk lokacin da fahimci wani abu min al-ulum min al-karatu waqaftu waqaftu ala fiqhi وقفت سيدي على فقه أكن فقه أكن فإنت وحكمة ووقفت أقول ووقفت كما نسيا على فقه أكن وتفإنت ma'ana na fahimci wani abu na karatu wa hikimarsu da kuma wata hikima kullu sai in ce alhamdulillah ta'ala godiya da tabbata da Allah ba wadaci madaukakin sarki fasta da ilimi ce wannan ya sa karatu na aika duk in ya gano wata matsala ko ya iya wani littafi sai wa Allah godiya ko sai Allah ya kara masa wa haka la yunbaghi li talibin ilmi haka ne kamata ga dalibin ilimi an yashtagil bi shukr bil lisan wal jinan ya kasance ya shagaltu bai ma Allah godiya ta hanyar halshensa wal janan da kuma zuciya al janan zuciya wal arkan da kuma gaban jikinsa wal arkan wal ma da kuma da kuma watan dukiya in Allah ya basa wa yara fahma wal ilma wal tawfiqa sai kuma ya lura da cewa fahimta da kuma ilimi والتوفيق لكم دهاتر ده متون يساب وإن كافر بالعلم من الله تعالى متون يساء على سجي ولا لألا لألا كفاية ووحيم متوبين ويطلب الهداية من الله يوكي الله سبحانه وتعالى شريعة بالدعاء تهيئ مساء الدعاء تهيئ الدعاء يوكي الله والتضرع إليه أنت الذي زوى الله فإنه تعالى اللي شيء الله ولو يسلكي هادم من استهداه ينا الشرية تكون بيني بشريتها فأهل الحق ما هذا ما أبوتها بالسياح فقلت أما كما ما أبوتها بالسياح وهم أهل السنة والجماعة سنة أهل السنة ما أبوتها سنة النبي والجماعة لكم بصرقوا سكتار الأمة سكتين جماعة طلبوا الحق من الله تعالى سنة بجسياني بدك وجه الله بدك تنسكي alhaƙi wanda yake shi Allah shi ne mai gaskiya kuma almubi wanda yake bayyanarwa alhaji wanda yake shirarwa al'asim wanda yake ba da kariya fa hadahum Allah sai kuma Allah ya shirye da su wa asamahum an dalala kuma ya kare su daga bata wa ahlul dalalati amma kaga ɗan ɗan bid'a ma abuta bata ko ba ji ya'jibu bi ra'yi suna mamaki suna mamakarwa da yadda suke da ra'ayi ana akramaka Allah wa ana ashaq ana wa ne sai ki ganin kansa babba kike ganin kansa wani abu wa aqlin da kuma hankalin shi wa talabu al-haqq sai suka nemi gaskiya min al-makhluqi daga abin halitta al-ajiz wanda ke kasashe wa huwa al-aql shi ne hankali ma'ana suke nemi taimakon gaskiya daga hankali ba Allah suke neman ya taimake su a'a tunanin su kwarwarsu da annal aqala ma da shi hankali ko kuma domin shi hankali la yudraku jami'al ashiya ai hankali baya da sakoni ba kowane abu ne hankali ke riskasa ko abin da hankali baya riska ko kan basri la yusabu la yusabu jami'al ashiya kamar dai gani ne ga idanu ba kullum suke gani idanu ba komai ba suke gani ko ba ka bane sai ga mutum gashi da bakwai ba ga shi da abin da sun ba shi to haka hankali ma ba kullum bane yake yin riska wa ajazu sai suka kasa wa dallu sai suka batar wa adallu sai suka bace eh wa dallu sai suka bace wa adallu suka batar dallu su ne suka bace da kansu wa adallu kuma suka batar da wasu qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa duk da wannan ba hadisi bane ya ji malamai mana arafa nafsahu duk wanda ya san ko shi waye arafa rabbahu to zai san ubangijinsa malamai suka ce wannan akar ne ana dangana shi ga fadar malamai cewa duk wanda ya san shi waye kadin yadda Allah ya halice ka yadda Allah ya maka hanci ya maka baki kake tauna yadda Allah ya halice ka dai a rayuwa wa fi anfusikum afala ta'qilun wa tadhakkarun kada akwai aya ko sai mutum ya gane ko shi waye sai ya san waye wani sai ya ta sai ya gane cewa shi Allah ya cancanta da kuma a wata masa amma da yake cewa fa idza arafa idan ko ya gano ya san cewa ajaz ajaz nafsi ya gane cewa rayuwarsa ka ta sace akwai abin da shi bike wa kansa arafa kudrat Allah ta'ala wannan zai sanya gano girman Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da mutum ya san cewa shi akwai abin da bike wa kansa sai Allah ya sanya masa hannu to sai wannan ya gano girman Allah ke cewa akwai abin da babu nasa sai Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'tamidu ala nafsihi ma kar qalibin ilimi da gangancin dogara a kan kansa wa aqlihi da kuma hankalinsa bal yatawakkalu ala Allah sai dai dogara wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yadrubu al-haqqa minhu wa yadrubu gaskiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya nemi ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya isar masa inji inji Allah Qur'ani wa yahdi fi nasratal mustaqim kuma Allah ne shi su tafarki wanda yake wanda yake wa man kana lahu mal duk wanda ya sabu dukiya mal sai fala ya bukhari to kar ya kuskure ya ruwa wa yabtari wa yanbaghi kuma ya kamata an yata awwaza billahi ta'ala min al-bukhul ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare sa da ruwa ya kamata duk ɗalibin ilimi da Allah ya ba kuɗi to ya ciyar kuma ya roki Allah ya kare sa da Allah ya kare sa daga daga ruwa قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله سوى أي داء أدعو من البخل ويولي رشد لا فيها يكي يفي يفي روى زمان رشد لا فيها shi ne ayyu daɗi wani rashin lafiya ce wacce cuta ce ajiyo ta fi munin cuta minan dukuli a kan ruwa babu cuta da ta kai ruwa zama cuta ko wakana abu shek baban ashek al'imam al'adar shamsu al'imma al'alwani rahimahullah ta'ala faqira baban wannan malamin ya kasance talaka shi baban su talaka ne ya bi halwa yana sai da kwai kayan zaki shine alhalwa irin chocolate wannan abin da ke sa zaki kayan dai zaki ya mun gane su ko to shi baban sa sana kai abin da yake sayarwa shine yana sai da kayan zaki wa kana yu'ti fuqaha min alhalwai ya kasance yana bai wa malamai daga wannan sakwalaki wannan kayan zakin sai ya tattaro shakwala ya kawo malamai saboda iya abin da ya mallaka da wannan yana wai kun sai ya ce ubu ulibni ruɗa wa ɗiya ɗana sai ya zo ya kai musu kyautar shi fara sai cikin ruɗa wa ɗiya na ka bi bar ka ji judi ji ma ce saboda albarkar kyautarsa judi kyauta saboda albarkar kyautarsa wa atiqadihi da kuma sakankancewarsa wa tadarrubihi da kaskantar da kansa na la ibnuhu ma na la kansa ya samu abin da ya samu na karatu ashe ke ma idan kana son aiki zaman to a shakko hafiz ma'adacin alkur'ani sai ki dinga kyauta sai ai wadan danki addu'a wannan abu yana cikin abin da ke taurawa ka danki samu cikar burin sa a ko cikar burin ki wa yashri bil mali al kutuba in ya samu kuɗi a matsayin ɗalibin ilimi ka kai wasa duk kuɗin za ka dinga samu to ka dinga ware da littattafai ga kuɗin littafi yanzu ɗalibai ilimi sai karatu a jami'a ana kwasa kuɗi ba da mutum zai ware kuɗi ya sai littafi ba ko iya abin sai yake ci wa yaktasib wa yaktasib kuma ya nemi sana'a wa yastaktib ko wa yastaktib sai ya nemi sana'a fa yakuna fa yakuna awna ala ta'allum wa tafaqquh sai sana'a ta kasance masa abun dogaro abun kula abun taimakawa akan neman ilimi da kuma neman fahimta da yake yi wa qad kana muhammad ibn al-hasan rahimahullah ta'ala ma ban kathir hakikan muhammad dan al-hasan ya kasance da dukiya mai dimbin yawa hatta kana lahu 300 min wakala ko wakala ala mali sai da aka waye gari shi da ma'aikata masu kulan masa shirakin kudinsa kusan mutum da biyu malami ne wannan suna da kusan masu kula da dukiyar su kusan mutum ɗari da biyu fa an faɗa kullum fil ilmi wal fiqh sai ya ciyar da dukiyar su baki daya a wajen neman karatu da kuma neman fahimta duk dukiyar sa sai aka waye gari walan ya bukata ko thawr da yusuf har aka waye gari bai da riga guda tsada da a cikin tufafinsa tufafinsa su biyu bai da riga guda nafis mai tsada فرآه أبو يوسف سيقول ما لم يكن سوى أبو يوسف يجمسا في ثوب الخلق أسكن وتصوب والميقا ونتاياج فأرسل ثيابا نفيسة لها أي نفيسة سيتورا مسا وترميقا يريد تفاك مسا هذا بيجمسا بحيث تصوم من كلين يبا kuma ga hidin shara da riga yayin ta a cikin al'umma sai ya tura masa riga to da ya tura masa lam ya kabala bai karbar sa bai karbi wannan kyautar ba dole da ya kaba da kyautar abu hadiya a musulunci manzo Allah bai ce sadaka bai ce zakka amma yana cin kyauta ana bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta kuma ya ya karba to shi ne bai sa bai karba ba wa kana sai yake cewa ujjila lakum wa ujjila lana ujjila bil ayn ujjila lakum an gaggauta muku a naku ne naku rabon ne Allah ya gaggauta muku sai ya ba ku a duniya wa ujjila lana bil hamza ko kuma an jinkirta mana namu rabon ne ina ba ta mun fahimta eh kaga ya ga al ajil gaugawa al ajil bil hamza jinkirtawa mun fahimta masha Allah wala allahu malati wannan wala allahu tana yiwa inna ma lam yaqbaluha إنما لم يقبلها باللسان الحبيب وإن كان قبول الهدية سنة duk da cewa karɓar kyauta sunna ce limara ana fi zalika madallatan lil muslim saboda ya ga cewa abin kaskanci wa kansa karbi kyauta karbi wannan abin da mai kuɗi kuma zai ya masa wani kaskanci ko sai ana sai faɗa masa gaskiya da sauransa wa qad qala nabi sallallahu alaihi wa sallam hakikan ma ne ta annabi yana cewa laysa lil mu'min man yudilla nafsahu laysa lil mu'min bai kamata ga mutum mai imani أن يذل نفسه يكسر حتى لا يوصل كنت أكليني أما زلت الآن بإلمي أكن أظن دائما أراك على كنت يدرش وبكي أن حكيت أن بعد الأبعاد أن الشيخ فخر الإسلام الأرزبندي رحمه الله أرزبندي بن يوسف شيخ الإسلام فخر الدين أن حكيت شيوا جمع قشور بالتيخ يا كثر والفن البطيخ شيء ولا مفسك دي تجلس كنكنة كنكنة البطيخ كنكنة يا كثر قلبر قلبر كنكنة يا رجال قلبر أولنا أولنا أقول لك زما سما سما ولا إكشاف يروى باوا سويت بين ترى الملقات wanda aka jefa fi makarin khana wani guri sama hanya wani guri da ba kowa an sha kankana aka zo aka yarda ita aka yarda wannan bawon nata sai tarata fagasala sai ya wanke wannan bawon wa akalaha ya ci wannan bawara malami ne ka za ka ce su rashin a shehu fakar dini al'aswar ne فرأته جارية سوتك ينقى وتبي وتكنسى فأخبرت بذلك مولاها تتزوج من جدنك تباش لابار الجواب أكرمك الله وتوبا yana cin bawar kankana kuma a samun titi ya tsinke yana ci fatta sarku da hudawa sai ma da ya shirya shi wannan mai gidan ya shirya abinci sai ya tura masa mai yada ودعاه إليها سيكم يكريش سوى قوانا وليما قوانا تسعى بلسي فلم يقبل لذلك بي يكبي أمشي والذكر بي يكبي يجب malaman da akwai akwai tsantsayin gare su akwai gudun duniya ba sa son abin da zai kawo kasancewa wa ilimi da addini amma na yanzu ba mai kudin goma ka zo zo maka ake Allah ya tsare wani mutunci mu da imani ma da cewa haka da haka ne ya kamata طالب العلم وطالب العلم أن يكون ذا همة عالية يكسر ما أبوشيا همة مدوكيا أكو همة كرش لا يطمع في أموال الناس كذي يقول أي أسكن دوكيا المتعلم كذي تكسا أما تأيب كده طالب أبو مالا ما كنا ديم أبو نزاع أو بكي أبا شبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك جوا إياك والطمع فإنه فطر حاضر suka ce mai ingantar suka ce a lahu shawahi a wannan hadisi ke nagun malamin hadisi iyaka wabbara ka shaidin ka da kudai ka shaidin ka da kudai son abin da ke hannun mutane fa inna ku fabarun habir shi kudayin son abin da ke hannun mutane talauci ne wanda zai zo nan gaba ma'ana in dai za ka zauna kana kudin abin da ke cikin hannun mutane to har abada ba za ka tashi ba ka je ka nemi naka na kanka kuma wannan zai sanya ka da mutu cikin cikin talauci mafhum طيب ولا يبخل بما عنده من المال كد يقصر يريوا كابن da ke gare shi da dukiya bal yunfiq ala nafsihi farko wanda ya kamata ya ciyar shi ne ya ciyar a kansa wa ala ghairi ko ya ciyar da wani sa kai ɗalibin ilimi ka zauna ba ka cin abinci a ka dinga ci ko ka ciyar da wayanka wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa annasu min khawfil faqri fi faqri mutane abun tsoron talauci to suna cikin talauci ai duk wanda Allah ya ba kuma yake jin barkar da ya kashe wannan abu saboda ya kuma bai da shi to ai ya zuwa bai da shi talaka ne ba san ko ba san ba duk wanda aka ba duk wanda aka ba kuma bai son ya kashe abin da Allah ya bashi yana babbansa to ai cikin talauci yake kawai bai wadata ba kenan ko abin da ake cewa wadata wadata zuciya Allah ya tabbake mu وكانوا في الزمان الأول sun kasance su magabata malaman farko a lokacin baya a lokacin farko ya ta'allamu al-hirfata suna koyan aikin hannu shine al-hirfa aikin da ake yi da hannu irin sata irin da sauran duk aikin da ake yi da hannu kuma ya ta'allamu al-ilma sannan kuma su koyi su koyi ilimi sai sun koyi aikin hannu saboda su yi aikin da su nemi kare mutuncin kansu da shi na wasu labarin cewa nasiruddin al-albani duk duniya ba wanda ke san nasiruddin al-albani duk duniya kam nasiruddin al-albani sana'arsa ba gyaran manta gyaran manta ne sana'arsa gyaran manta in manta ko aka ta baki a zuwa kai masa gyara kuma ya kai wannan sana'ar ce abun baba su zai fara maka cikin sa ina ba ta maka ashe duk karancin sana'a ya zama to ɗalibi ilimi shi da shi sa da ba taɓa yadda a ce malamin kawai shi ya lura da kuɗin juma'a kuɗin makaranta wallahi ba taɓa yadda shi ka nemi sana'a ko in tebur ce ana ga maka kana biyan bukatar gidanka in makarantar ba ta yi kaji ki Allah ya dora maka kula da iyalinka shi ne wajibi kika ta karatu amma ka dogara da kuɗin juma'a in ba ka ba ga ka da kan da jiyo juma'a kana ba ta riga da abin da yi ba ko kina da sana'arsa wanda yake yi sannan kuma ya zo ya ta karatu Allah ya yarda da ثم يتعلمون العلم سنة العلم حتى لا يدخل في أموال الناس حرب ta kai ba sa kwaɗayi a cikin abin da ke hannun mutane da dukiya wa fil hikmat an faɗa a cikin hikima manista da na limalin nasi istaqara duk wanda ya wadatu da dukiyar mutane to shi kuma zai sarauta duk wanda ya wadatu da dukiyar mutane zai zai sarauta ba saboda ba jiran san ba ma'ana duk wanda ya zauna kawai jiran yake ara bashi shi bai damu da ya nema to ai cikin talauci yake daga lokacin da wanda yake bashi ne mutu ya cikin halin haƙula ko Allah ya gantar da ni ma da yake cewa wal alim shi ma da bi za ka yi tsamma'an idan ya kasance mai yawan kwaɗayi shi ne tsamma makwaɗaici lan tabbata da hukumar masu ilimi to alburman ilimin ma ba za ta tsaro a tsakanin shi ba sai a ci masa mutunci a wadatar da shi a zage sa saboda kwaɗayin da yake da shi a cikin al'umma wannan haɗin da ke da kwanta da malami ya zamanto makwalici duk malamin da ya zamanto makwalici to alfarmar ilimi da ake daga masa kafa kasar in kana da ilimi to ana daga da tsawon haɓawa sai ga warin baban ka mama yana girmama ka amma in ka zamanto mai kwalayi cikin al'umma matsayin ka ɗalibin ilimi ko malamin da ka da mutane addini to kuma alfarmar kafin suka bushe sai a samu a cikin mutunci da kyawu kuma wala ya ƙone haƙƙi wannan yasa shi malamin in ya zama tuba kwalaci to ba zai yi gaskiya ba saboda gudun kada abin da ake bashi a hana bashi a hana mai wani haza malisi saboda haka kare ka awwal sahibu shari ma abuci shari'a yake neman tsari alaihi salam amincin Allah ya tabbata da nesa min da nesa wai ko yana cewa ma'ana yana ganin kenan annabi ko sallallahu alaihi wasallam ma abuci shari'a wanda shi ne zo da shari'a nan annabi na cewa أعوذ بالله من طمع يدني إلى إلى طمع ina neman tsarin Allah daga kwaɗayin da yake kai ni zuwa ga aiki a billahi ina neman tsarin Allah min kwamarin daga kwaɗayi yubini da yake kusantar da ni ila ƙwaba'in zuwa ga wani abu na aiki duk abin da zai kai ga aiki su zama roƙon Allah ya kare da shi mace da kare da ilimi wa yan ba zai da mu'mini ya kamata ga mai imani Allah ya yi illa ya Allah kar ya kaunaci wani abu sai daga wajen Allah wala ya khafa illa min hum kar ya tsoraci kowa sai daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yadda abu zalika wannan ba yana bayyana ne fito fili bi mujawaza da haddi shar'i wa adamiha ta hanyar bin sha'ar Allah ko kuma ƙetare iyakarka مجاوزة الحد كتر شرائع حد الشرع كتر شرائع الله وأدن حقكم وليش كتر شرائع الله معنى أنا ظالم ينا جنس ورم الله ليه daga lokacin da ake auna aiki shi abinda Allah ya ce ayi in aka na yi ka ga yana tsoron Allah abinda aka ce kada yayi in baya yi kidan bai tsoron bai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba kaman asallah kaman asallah ta'ala duk wanda ya saba wa Allah خوفا من المخلوق بنجل صورا ولا أبو حديث صورا ولا مكان ما فقد خاف غير الله تيار صورا ولا الله تكون تيجي وانتي الله سابو بنجل صورا ولا ما حديث تيار الله شكاك يا صورا ولا ما الله فإذا لم يعص الله تعالى خوف المخلوق إذا كنت سأو الله بنجل صورا ولا أبو حديث وراقب حدود الشرع يكياي يكياي يكون شرع الله سبحانه وتعالى لم يخف غير الله بس ولا بيجوز ولا الله بيجوز ولا ولا ولا الله بل خاف الله تعالى سيدك ولا شيء أكيد كذا لم يجد بيجوز ولا الله سبحانه وتعالى وكذلك في جانب الرجاء haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance a ɓangaren wata neman arwaja wata nema da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa yamma zai ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yu'idda an yu'udda ya ya kidaye wa yuqaddir nafsihi taqdiran kuma ya baiwa kansa maki shine yuqaddira ya kaddara wa rayuwarsa kaddarawa fi tikrari a a wajen ne da karatu ai ya kamata duk ɗalibin ilimi ya san iya adadin da yake maimaita karatu ya zauna gare sa ko ya fahimce sa fa inna hu la yastati'u qalbuhu man tasabidi zuciyarsa ba ta tabbatuwa hatta yablugha dhalika al-mablagh sai ya kai wannan mutuwa ɗalibin ilimi bai karɓar ɗalibin ilimi ba zuciyar ta zauna don karɓar ilimi sai ɗalibin ilimi ya san karatu nawa ne yake yi wato ya fa'idanta ya kuma iya abin da yake wato iyawa da karatu malai yake ce muna wajen bagai da ɗalibin ilimi wajen bagai da ɗalibin ilimi ya kuma kamata